الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صادوا أولا يمتي yau rana ce ta laraba daren alhamis wanda ya dace da 27 ga watan 12 watan zulhijja bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 445 wanda kuma ya dace da uku ga watan bakwai hijiran miladiya 2024 a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'us sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da dukkanin sauran garurukanmu gaba ɗaya mun haɗu a wannan wuri domin gabatar da ko kuma fara gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin ƙaddarawan allah da hikimarsa ya ba mu ainihin iko kamar da muka alkawari kafin hutun babbar sallah ko kamar yadda na so na kira aran mamu magana da shi amma sai zanto na dan sha'afa kuma abubuwan suka cushe min a yau din ma haka in ban da kokari na malam anwal social media yana ga malam umar yana ne na ta ba da uziri yau ma to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu gaba ɗaya ya sa mu fara wannan karatu a sa'a ya mana taufiki ya mana agaji ya ba mu dukkanin taimako ya ainihin kare harasanmu daga faɗan daidai ko kuskure ya sanya albarka cikin duk abin da za mu karantar ya ainihin ba mu fasaha da balaga da hikima wajen isar da sakon Allah subhanahu wata'ala inda muka ainihin zame muna roƙon 'yan uwa abokan karatu da malamanmu su tunatar da mu cikin gaggawa insha Allah kuma kofan karban gyara tana buɗe a kowane lokaci sannan kuma muna ainihin roƙon Allah ya ƙara taimaka mana ya ainihin haskaka mana duk abin da za mu yi kasantuwar wannan karatu mun fara shi ne ba mu san da za mu tsaya ba illa ma sha Allahu to sai na ainihin sake wata shawara yadda ne a lokacin ramadan mun fara tafsirin ramadan daga suratul kahfi ko kaga mun ɗauka daga tsakiya kenan muka gangara ƙasa to ina ga wannan kuma za mu ɗauka daga farko yawwa ina ga zai fi can ana gangarawa a ramadan nan kuma ana ƙara gangarowa muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mana taimako ya ainihin sanya albarka a ciki to ina ganin kafin mu shiga alkur'ani mai girma littafi ne wanda ya zanto gagara ba da kuma gagara misali alkur'ani magana allah ne subhanahu wata'ala da an ce alkur'ani a lugga shine abun karantawa ai mayu ƙura mayu tula abin da ake karantawa shine ma'ana alƙur'ani a harshen larabci amma a wajen malaman istilahi na shari'a idan suka ce alƙur'ani suna nufin kalamun lahil munazzal ala nabihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi lafzihi al-muta'abbadu bi talawatihi sannan a suna ainihin cewa alkur'ani wato maganan Allah ne wanda aka saukar ko abun saukarwa akan annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake ibada da karanta shi kuma mu'ujiza ne a cikin ainihin lafuzan shi lafuzan qur'ani akwai mu'ujiza a ciki babu wanda zai iya koyon su ba wanda zai iya koyon alkur'ani mai girma sa Allah ya kalubalanci kafaran duniya tun a da ta hanyoyi guda uku yake cewa kulla nijtama'atul insu wal jinn
بمثله ولو كان بعضهم لبعض
ubangiji ya ce ka gaya wa ainihin mutanen duniya da aljanun duniya gaba ɗaya ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam inda a ce mutane da aljanu za su yi taron dangi gaba ɗayansu don su zo da kwatankwacin irin wannan alkur'ani allah ce ba za su iya zuwa da irin shi ba ko da sashe suna taimakon sashi a samu amerika da ingila da rasha da faransa da germany da china da japan da koriya ta arewa da koriya ta kudu da kasashen larabawa da na afirka kowa ya taru ya kawo hikiman shi da basirin shi aljanu ma su kawo nasu a tsara alkur'ani allah ce ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira ko da sashi na taimakon sashi kuma haka abin ya tabbata suka kasa ba iya ba wanda larabawa a tarihin duniya ba ai wanda allah ba su harshe irinsu ba in dai harshe ne ka samu balarabe karshen magana kenan to duk balagan larabawa wajen magana da fasaha da kirkiro kalmomi ƙur'ani ya gagare su to da suka kasa kawo ƙur'ani Allah sai ya sauƙaƙa musu ya ce am yaqulu naftarahu qul fa'atu bi ashri suwari mislihi am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi ashri suwari Allah saboda rahaman shi da tausayawan shi ce to in kun kasa kawo Qur'ani gaba daya ga kalubale na biyu am yaqulu naftarahu bari dai suna cewa annabi ne kirkir Qur'anin nan Allah ce to kul fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftariyat ku kirkiri surori guda goma irin na Qur'anin ku kawo kaga an sauƙaƙa musu su zaɓi ma ƙananan surori waɗanda ba su da tsayi daga alamtara zuwa nasi kaga sura goma ne to ko waɗannan surori goma ku tsara ku kawo mana idan muhammadu shi kaɗai ya tsaro surori da yawa ko ku yi taron dangi ku kawo surori guda goma allah ce ba za su iya ba sai allah yake cewa fa illam yastajibu laka in har ba su iya amsa maka ba sun kawo fa'alam annama unzila bi ilmillah ka sani qur'anin na an saukar da shi ne da ilimin allah wa allah ilaha illahu ba abin bota bisa ga cancanta da gaskiya sai allah fa hal antum muslimun shin ba za ku sallama ku miƙa wuya ba ba za ku zama musulmai ba to duk wannan ya faru ne a makka ina fata an gane baya an yi hijira saboda kar kuma kafuran madina da munafukai su ce allah ya kalubalanci larabawan makka in an yi samu a kalubalance mu mana amma kafin nan su kansu larabawan makka allah bai gama da su ba ya sake ce am yaqulu naftarahu cikin suratu yunus am yaqulu naftarahu بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فأتوا بسورة مثله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن Allah subhanahu wa ta'ala sai sake gaya kafaran makka tunda sura goma ta gagara am ya ƙulu naftarahu ƙul fa'atu bi suratin mislihi to ku kawo sura kwaɗe ta irin na alƙur'ani ko da ina haɗe na kalkausar ne ko ƙul huwallahu ahad ko wal asr su ne surori mafi gajarta a ƙur'ani ko to ku zaɓi dai ku kawo irin waɗannan kuma gashi duk surorin makka ne ku zaɓi wata sura gajeriya mislihi ku kawo wada umani sata'atun min dunillah in kuntum sadiqin ku kira duk wanda yake da iko da zai taimake ku wanda ba Allah ba inda har da gaske kuke cewa Qur'anin Annabi Muhammadu ne yake tsara shi alaihi salatu wassalam to da kafiran Makka suka kasa kawo Qur'ani suka kasa kawo surori goma suka kasa kawo sura ɗaya har aka yi hijira shekara goma sha uku ya gagara to kada kafiran madina su ce to ai wannan yan maka aka kalubalanta mu da me ba kalubalance mu ba ai mu kan da mun yi ka san dan adam saboda madina cike take da munafukai a lokacin to Allah sai ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم Mm.
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Mm.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس Mm.
وقودها الناس والحجارة Mm.
أعدت للكافرين Allah sai kalubalanci laraba madina ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi in kun kasance kuna shakku kuna kokonto dangane da abin da muka saukar akan bawanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa'atu bi suratin min mislihi ko kawo sura guda ɗaya mai irin wanda ya zo da shi ko da sura guda ɗaya wa da umani sabatun min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira wanda zai taimake ku ko wane ne shi wanda ba Allah ba in dai da gaske kuke Allah sai ce fa in lam taf'alu in dai har ba ku iya kun yi ba a yau to walan taf'alu har abada ba za ku iya ba ina fata an gane fa in lam taf'alu al yawm kenan walan fil mustaqbal ina fata an gane har abadan abada ba za a iya ba kuma inda a ce akwai wanda zai iya tsara qur'ani a yau da kafaran duniya sun yi ko dan su rikita alqur'ani ko dan su ainihin kawo wa musulmai wani tasgarwa cikin babban abin da suke gadara da shi dan a yau babu abin da musulmi ke gadara da shi sama da alqur'ani mai girma kowane ne shi in dai yana kiran kanshi musulmi ne to gadaran shi qur'ani ne ya zama musulmi na gaske ne ko na ƙarya ne ina fata an gane domin da mai bin tauhidi da ɗan bid'a da mai shirka da mai sunna kowa ya yarda da qur'anin da haka ne ko kana da wani abu sai dai ka ɓoye kai taqiya ba za ka bayyana ba ko ba ka ba shi yasa Allah ce wa in lam taf'alu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku aikata ba a yau to har abada ba za ku aikata ba to alqur'ani mai girma shine littafin da Allah ya saukar da shi akan annabi shi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda yake al-mu'jiz wanda yake mu'jiza ne bi lafzihi da lafuzan shi bi ma'ana gagara koyo gagara misali ba wanda zai iya kwatanta alqur'ani mai girma Allah sai ai sai malamai suka ce san almuta'abbad bi tilawatihi wanda ake ibada kuma da tilawon shi Qur'ani ne kada zaka dauka kai ta karantawa a matsayin ibada ka daga murya kai kasa kasa kai a zuciya duk ibada kake kun babu littafin da zaka dauka ka sa a gaba kai tai baka gaji ba sai Qur'ani dauko magana jari ka gani ka ce zaka daga murya kai ba zai yiwu ba haka ne ko ba haka ba sai dai ka rike kai ta kallo kana tunani an gane ko duk littafin da ko littafin hadisi ka ɗauko ka ce za ka yi kwami ba zai yiwu ba arama ko ba ka ba ka ɗauko hadisi ka ce za ka yi yadda ake karanta ƙur'ani kai ta rerawa ba ka tsaya ba ba zai yiwu ba ina fata an gane to almuta'abbar bi tilawati sannan kuma an buɗe shi bi suratul fatiha an kuma kulle shi da suratul nas malamai ba su da saɓani farkon ƙur'ani suratul fatiha ƙarshen ƙur'ani suratul nas المكتوب في المصاحف والمنقول إلينا بالتواتر an rubuta shi a cikin ƙur'anai al-mushaf shine abin da aka tattara ƙur'ani aka rubuta shi ake ce mushaf sannan kuma malamai suka ce al-manqulu ilaina bit tawatur ƙur'anin ya zo mana ne ta hanyar tawaturi at-tawatur bi ma'ana jama'a jama'a haka aka karɓo ƙur'ani daga taron sahabbai zuwa taron tabi'ai zuwa taron atba'u tabi'ina har zuwa yau babu wanda zai ce shi kaɗai ya san ƙur'ani a wani zamani ba a taɓa yin wannan zamanin ba za a yi samun hadisi garibin hadisi a ce duk cikin sahabbai wane shi kaɗai kawo wannan hadisin akwai irin waɗannan kama hadis inna mal amalu bin niyyati duk cikin sahabbai sayyidina umar ne kaɗai rawaito wannan hadisi kaga hadisi ne da ya shahara ko ba haka ba da shi imamul bukhari ma ya buɗe littafin shi innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa duk sahabbai in banda sayyidina umar babu wanda aka taba jin hadisin na a bakin shi haka sayyidina umar kuma daga wurin shi din tsakanin shi da tabi'i mutum ɗaya ne tak ya karɓo haka na biyu a mataki na uku ne ya yaɗu shine hadisin da mutum ɗaya ruwaito amma qur'ani ba haka bane ba a ce ga qur'ani wani wata sura ba wanda ya santa sai sahabi ɗaya wannan ba zai yiwu ba kun fahimci wannan abin da kyau ko a ce ga wata sura tabi'i ɗaya ne tak ya ruwaito ta ba taɓa samun wannan ba shine al-manqulu ilaina bit tawatur kuma qur'ani yana da salsala duk wanda ya karanta qur'ani zaka iya mafi yawa yana da salsala zuwa ga manzon Allah alaihi salatu wassalam an gane wannan abin da kyau domin wanda ya koya maka shi ma akwai wanda ya koya mishi haka ne ko baka ba yadda ka san aihuwa ne ai duk dan adam yana alaka da annabi adam ina fata an gane idan aka yi ta bin salsala za a tuke aina wurin annabi adam to in an bi salsalan qur'ani ma kai malamin kai koya ma shi ma malamin shi karshe za a kare ne wurin wani sahabi shi kuma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani littafi ne wanda yake da akwai abin da suke ce masa juzu'i juzu'i talatin in an ce juzu'i shine amma zuwa nas sai a ce juzu'i ɗaya kenan daga tabara suratul mulk zuwa suratul naba'i juzu'i na biyu kenan ko in daga sama ne daga ainihin farkon bakara zuwa ainihin saiƙulu daga saiƙulu zuwa tilkar rasul daga nan to wannan ana da shi ne guda talatin juzu'i talatin ne ƙur'ani in an ce alhizb shine ba shi ke cewa izu alhizbu da larabci ko hizbu shine ba shi ce izu to akwai izu izu guda 60 an gane ko yana da izu guda 60 wannan babu sabani duk musulman duniya sun yarda cewa qur'ani juz'i 30 ne hizbi kuma 60 ne kun fahimci wannan abin da kyau sannan yana da surori guda 114 114 daga suratul fatiha zuwa suratul nas surori ne guda 100 da nawa da goma sha hudu to waɗannan surori guda 114 mafi yawansu sun sauka ne ainihin makka ina jin kama 28 ne kawai suka sauka a madina kusan 70 da wani abu gaba ɗaya sun sauka ne a ina a ainihin makka kafin hijira kenan waɗannan a su ne abin da shafi surorin ƙur'ani dangane da kuma adadin ayoyin ƙur'ani nan akwai saɓanin malamai in ba ku manta ba mun karanta a cikin ramadan ayoyin ƙur'ani akwai saɓani wasu malamai suka ce ƙur'ani yana da ayoyi ne dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida wasu su ce maka dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu wasu ce da haka za ka ta ji kala-kala to amma na gaya muku cewa in aka ci an yi saɓani wurin yawan ayoyin ƙur'ani ba ana rage ayin ba ne ko a ƙara kun fahimci wani abin da kyau a wajen wasu malamai akwai ayan da su sun raba ta biyu ne kamar alƙari a aya ne a wurin wasu malamai malƙari a aya ne wajen wasu malamai kuma alƙari a malƙari a shine aya ɗaya kun gane wani abin da kyau haka alhaƙa wajen wasu malami aya ne malhaƙa wajen wasu malami aya wajen wasu kuma alhaƙatu malhaƙa aya ɗaya haka alif lamim aya ce a wurin wasu malamai wajen wasu kuma alif lamim waƙafi ne ba aya ba ne ba ina fata an gane har sai ka ƙadisa zalika alkitabu la har zuwa ƙarshe shine aya ɗaya to wannan shi yasa ake samun ƙarin aya a wani wuri da kuma ragi kar wani je ce ashe qur'anin ma akwai ragi da ƙari babu kai hatta akwai wanda aka ruwaito daga cikin malamai shi a gunshi fatiha ma aya takwas ne iyaka na abudu aya ɗaya ne a gunshi wai wa iyaka na sa'inu ita ma aya ɗaya ce ina fata an gane amma ruwaya ce shazza rajihin kauli a wajen malamai iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu aya ɗaya ce to ku fanci wannan abin da kyau duk inda ka ji an ce akwai saɓani wajen adadin ayoyin ƙur'ani ba saɓani ne na wasu sun rage ayan wasu sun ƙara ba sai abin da ya shafi kuma kalmomin ƙur'ani in an ce kalma me ake nufi da kalma kaman kul kalma ce ina fata an gane huwa shi ma kalma ne allahu ma kalma ne ahadun kalma ne ka kalmomi hudu cikin aya ɗaya kenan kun fahimci wannan abin da kyau ma kaga kul harafi guda biyu ne amma kuma kalma ne kalma akwai gajeriya akwai mai tsayi kamar da ayoyi akwai masu tsayi akwai waɗanda yake gajeru in an ce aya mai tsayi kusan kowa sai iya kawowa da wuri ya ce ayatu addai za ta da ayatun bidainin ko cikin suratul baqara dab daga bakin boda indi shakabir gombe hafizahullah war'ahu to anan aya mafi tsayi a qur'ani ita ce ayatu daini tana cikin suratu al-baqara to aya mafi gajarta ba na thumma nazar da ka tambayi mutane aka zace maka amma ba ita bace ba thumma nazar ina fata an gane in ka tambayi mutum goma tara haka za su ce maka amma ayan da take mafi gajarta sai ka ce za a ce ita ce mafi gajarta ita ce mudu hammatan sai ka ce ai wannan ta yi tsayi ai an gane kun san saboda me saboda summa nazar kalmomi biyu ne summa kalma ce nazar ma kalma ne an gane ko mudu hammata kuma kalma ɗaya ne ina fata an gane yasa idan malamin suka yi magana sai sun ma bayani ka gane to duk inda lissafi ɗaya da biyu wanne fi yawa biyu ya fi ɗaya yawa ko ba ka ba sai suka ce da sun nazar kalma biyu ne don haka ba zai yi a ce ita ce mafi gajarta ba muda hammatan ita ce aya mai kalma guda ɗaya tak mai kalma guda ɗaya aya ɗaya ce kuma kalma ɗaya ce duk qur'ani ta kaɗai take da wannan dan kada ke zawata afnan ba kalma ɗaya bane ba zabata kalma ne afana ma kalma ne kun fahimci wannan abin da kyau Allahumma amin to wannan kenan abin da ya shafi tsayin aya da kuma gajarta to wajen aya mafi falalafa Qur'ani wace aya ce haram ma ce na'am da nassin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi ita ce aya mafi falala Qur'ani gaba daya aya ba sura ba ina fata an gane ayatul kursi ita ce aya mafi falalacin qur'ani gaba daya ina fata an gane wani abin da kyau babu sabani wurin malaman suna game da wannan kun fahimci wani abin da kyau ita ce aya mafi falala cikin qur'ani a azamu ayatin fil qur'an haka annabi kira ta aya mafi girma da falala shi yasa kar ka yi wasa ka kwanta bacci baka karanta ta ba da ka je kwanciya bacci karanta ta shedan ba zai zo kusa da kai ba ayatul kursi ko za a aiko ni shedanin aljani da wani tsafi zai maka in kayi kursi wallahi tallahi ba zai iya ba ina fata an gane duk wanda zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursi shedan ya ce ya fi karfi na ba zan iya zuwa kusa da shi ba haka ya ga abu huraira ai mun karanta nan ko abu huraira sun haɗu da shedan hassa uku yana ba annabi labari wata ran shaidan ya ce abu huraira zan baka wata aya wacce in za ka kwanta bacci ka karanta ya ce in dai shaidan ne ba zai zo kusa da kai ba cikin wannan daren duk wani shaidanin aljani da matsafa da yan tsubbu da yan wane ne kafi karfin su ya ce ita ce ayatul kursi abu huraira ya zo ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam ya ce to fa mutumin da mun kara haduwa da shi dan yana ganin shi a siffan tsoho ina fata an gane ya ɗauka tsohon kirki ne bai san tsohon najalu ba ne ba annabi ce da shi ai shaidan ne wa shagari ma suka annabi ya ce sadaka wa huwa kadhubun maganan da ya faɗa gaskiya ne amma shi magareci ne kun san saboda me kar ya baka wannan ka karɓa gobe zai iya kawo ma ƙarya kuma kun gane wani abin da kyau idan mutum ya zanto makaryaci ne to ba komai zai faɗa a ɗauka ba yau dai kan ya faɗi gaskiya haka ne amma gobe kuma in ya faɗa kai ta ka tsantsan da shi kun fahimci wannan abin da kyau da wannan ne aka kulle karban ibada a cikin bacci in kai mafarki aka ce ma ga wata ibada da za ka yi tokar ka yi sai da in akwai dalili a shari'a akan wannan ibada idan kai mafarki aka ce ma ka yawaita istighfari wannan abu ne mai kyau kai ta yi annabi ya ce ta istighfari ko kai mafarki an ce ka yawaita salatin annabi wannan abu ne mai kyau ka yawaita salatin annabi ina fata an gane amma a ce maka ka gani a mafarki an ce kai nafila raka'a goma sha uku duk raka'a ka karanta sun nazar sau ɗari da ashirin da uku raka'a ta biyu ka daga kafa daya daga nan ka san akwai matsala to kar ka yi wannan dan ya saba da irin sannan da annabi annabi ya koyar an gane ko a ce maka in kai ruku'u kar ka yi sujjada to daga nan ka san wannan mafarkin shaidan ne ina fata an gane Allah ya sa mu dace to wannan ita ce aya mafi girma a wurin falala cikin Qur'ani sura mafi tsayi a Qur'ani ita ce suratul baqara sura mafi gajarta suratul kausar ina atainakal kausar sannan surar da take mafi girma kuma wajen falala ba aya ba wace sura ce ikhlas ba ita bace ba yasin na suratul fatiha da nassin hadisi an gane ko da nassin hadisi za mu karanta annabi ya ce ba saukar da wata sura a cikin attaura ko injila ko qur'ani kamar suratul fatiha ba mai abun ne yake faɗa ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam to suratul fatiha ita ce sura mafi falala cikin qur'ani gaba daya shi yasa ma ita kadai ce Allah ya ce dole a yi ta a sallah in banda ita kowace sura a sallah yin ta sunna ce mustahabbiya in kai sallah ba kai suran ba sallan ta yi sai dai ka bar falala da yawa amma duk sallan da ba fatiha sallan ba ta yi ba sai dai ga wanda bai iya fatiha ba ya zama ko kurma ne ko kuma misali sabon shiga musulunci ina fata an gane idan ya kabbara ya shiru ya ruku sallan shi ta yi ina fata an gane wasu malamai suka ce akwai masa koda faɗin subhanallahi ne yawwa kafin ya koyi fatiha din to wannan kenan to abin da ya shafi kalmomin qur'ani kuma kamar yadda na gaya mu kalma shine kama a ce kul huwa allahu ahadun kowanne kalma ne kalma mafi tsayi a qur'ani ita ce me wa zai gaya min kalma mafi tsayi cikin qur'ani kul ita ce mafi gajarta eh kalma mafi gajarta to wace ce mafi tsayi kuma fasayakfikahumullah arama ka wada fasayakfika hum shine kalma Allahumma kalma ne da kalmomi guda biyu arama ka kalma daya na haba fastaqim akrama kallah ana arama fi naka tsayi ma fasayakfikahum yafi fastaqim tsayi in ka kirga harufan ma haka ne sannan fastaqim fa'un din wani harafi ne da bambai haɗe da da asali istaƙim ne ai ina fata an gane wa aran ma ba za ka kawo ba malawal kalma mafi tsaye la yastakhlifannahum ko la yastakhlifannahum wanne ne aran ma kum ne ko kum ne fil ardi la yastakhlifannahum fil ardi to la yastakhlifannahum ka kirga harufan yafi kowanne yawa ina fata an gane haka ne ko to waɗannan su ne kalmomi mafi tsayi da kuma mafi gajarta sannan adadin kalmomin ƙur'ani dubu saba'in ne da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara sun adadin kalmomin ƙur'ani tun daga alhamdu in ka fara har zuwa kan annas min aljinnati wan nas in ka kirga kalmomi malamai suka ce na ƙur'ani gaba ɗaya kalmomi dubu saba'in ne da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara wannan su ne adadin kalmomi da ke cikin ƙur'ani allah ƙara ƙur'ani daraja to sai kuma haruffa in an ce haruffa shine alifin ba'un ta'un sa'un haka ne ko guda ashirin da tara ko da takwas waɗanda da su aka gina kalmomin larabci gaba ɗaya tun daga ƙur'ani farko har ƙarshe cikin da waɗannan kalmomin ne kamar karatun boko daga abcd na zuwa z duk abin da za a rubuta a duniya ba zai fita daga cikin waɗannan ba haka ne ko ba haka ba to haka alifun ne zuwa ya'un an gane ko to a haruffan ƙur'ani malamai sun zauna sun lissafa su suka lissafa tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ka malamai sun yi aiki mala ya salam wani fa ya zauna ya karanta ma shi aiki na gushi to ga mai gaya maka ya zauna ya kirga harafi ɗaya biyu malam ba wasa bane ba suka ce ƙur'ani na da harufa dubu ɗari uku da dubu ashirin da uku da ɗari bakwai da sittin da ɗaya ina fata an gane waɗannan su ne adadin haruffa na alkur'ani kamar yadda na faɗa daga alifun zuwa ina zuwa ya'un to ka lissafa tun daga alhamdu har zuwa min aljinnati wan nas kai ta kirgawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya haruffa ne dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari nawa na ce da ɗari shida na ce ko da ɗari bakwai da ɗari bakwai da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya da ɗari shida ne da saba'in da ɗaya 671 ina fata an gane wannan su ne adadin haruffa ka ɗauka kawai ka ce kamar 323 yadda ka san abin nan 080 ko ba ka ba to sai 671 shine 323,671 waɗannan su ne adadin haruffan alkur'ani kamar yadda malamai suka zauna suka ainihin tattara su to wannan kaɗan daga ciki kenan akwai malamai na za ce kala kuma su kaza ne a ƙur'ani allahu guda kaza ne alkaza yanzu kamar lafazin ƙur'ani shi kaɗai ne littafin da a cikin shi akwai sunan shi yanzu ka ɗauki bible ina nufin littafi na, na, na ibada almunazzal minas sama'i littafin da aka ba annabawa kamar misali ka ɗauki yanzu a duniya bible ka ce kirista kamin sunan bible cikin bible babu tun daga farkon shi haka shi ƙur'ani na za ga alƙur'ani cikin ƙur'ani kuma don ya tabbatar maka lalle shi ne zai ce maka e ni din ne ina fata an gane ƙur'anun kari to sunan ƙur'ani an yi ta maimaita shi a cikin ƙur'ani har sau 68 sau na sau 68 haka Allah ya ta kira alƙur'an alƙur'an alƙur'an ar-rahman allama alƙur'an ina fata an gane inna hadha alqur'ana yahdi yasin wal qur'anil hakim qaf wal qur'anil majid sa'ad wal qur'anil dhikr haka zaka yi ta ganin su qur'an hassau 60 da nawa ba lokaci da mun sa aran mai ta kawo mana su ina fata an gane dan suna na akan shi a jibge ko 20 da sai kawo mana to wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi wannan littafi mai ainihin girma sannan wani abin mamaci game da ƙur'anin yan uwa malamai suka ce akwai wani ƙalubale da Allah yawa duniya game da ƙur'ani babu wanda ya isa ya rubuta littafi kuma ya ta kiran sunan shi a ciki kuma littafin ya burge mutane ban gane ko kun gane ba yanzu ka zauna ka rubuta littafi kuma kai ta bada labarin kanka a cikin littafin wannan yana ta wasa kan shi ne kawai ko ba ka bane ba ba zai ma daɗin karatu ba to abin da ya fi yawa cikin ƙur'ani shine Allahu kuma shi ne mai littafin Allahu Allahu Allahu kai ta ganin su kuma babu wani suna a ƙur'ani da Allah zai maimaita shi a wuri ɗaya da yawa kuma zancen ya zauna he sunan shi ina fata an gane subhanahu wa ta'ala yanzu ka ɗauki sannan kuma shi ƙur'anin shi kaɗai ne Allah zai faɗe shi a jere a jere a cikin aya ɗaya kamar sau uku kuma ayan ta zauna ina fata an gane ya faɗi sunan shi da yawa kuma ya faɗi sunan littafin da yawa kuma cikin aya ɗaya kuma zancen bai rushe ba kuma kaga kai bayanin nan yayi barin ba mu misali kaɗan aran ma cikin suratul al imrana Allah ce wa inna minhum la fariqan wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون sake aya sake karantawa وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله ويقولuna huwa min indillahi ويقولون هو من عند الله
wama huwa وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
wani abun burgewa game da wannan ayan jazakumullahu khairan aramma Allah ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna ala allahi ina fa wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi duk cikin aya daya ya kira littafin sau uku ya kira sunan sau uku duk a aya ɗaya kuma zancen ya zauna ina fata an gane in banda Allah ba wanda zai wannan abu ya ce wa inna minhum tabbas daga cikin su kafirai ko yahudawa da kirista Allah yake cewa la fariqan ako su jama'a yaluna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da harsunansu bil kitabi da shi wannan littafin litasabuhu min al kitab don ku yi tsammanin abin da suke faɗan yana cikin littafi wama huwa min alkitabi amma baya cikin littafi wa yaquluna huwa min indillahi sukan ce abin da suka faɗan ma ai daga wurin Allah yake wama huwa min indillahi wannan ba daga wurin Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun suna faɗan ƙarya game da Allah ko su ba sun san ƙarya suke ina fata an gane sannan aran ma kawo mana ƙarshen suratul daini wattaqullaha واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
to ka duba Allahu Allahu har wuri wattaqullaha wa yu'allimukum wallahu wallahu bi kulli shay'in alim ina fata an gane suka ce in banda Qur'ani babu wanda ya sai wannan abu Allah ya ta bada labarin kanshi ya ta bada labarin kanshi kuma ka ji abun yayi har kan bara ma za a yi amma duk wanda ya rubuta littafi ya ta bada labarin kanshi a littafin ya ta kiran sunan shi littafin ba zai karbu ba an fahimci abin da kyau to wannan yana daga cikin mu'jiza na shi wannan littafin gagara badau gagara misali shi yasa wani daga cikin ainihin magabata yake cewa wannan alkur'ani mai girma idan ka ɗauke shi ka ɗora shi a cikin rayuwanka to za ka rabota duniya da lahira shi yasa ce man arada duniya fa alaihi bil qur'an wa man arada al akhira fa alaihi bil qur'an wa man aradahuma fa alaihi bil qur'an da duniya da lahira in ma duka biyu ne fa alaika bil qur'an sannan shi kaɗai ne littafin da ya zo shi ya saba wa ƙa'idojin larabci kuma aka kasa ƙure shi ban gane ko kun gane ba ƙur'ani sai ya zo da abin da larabawa ma ba su san wannan a giraman larabci ba haka abin yake ba ya su ɗauka kamar is grammatical error amma ko ba ero ba ne ba ina fata an gane wato ya zo da balaga da fasahan da har ya ƙure larabawa kun fahimci abin da kyau sannan shi kaɗai ne littafin da ya zo shi annabin ya tafi kuma littafin ba iya canja shi ba babu littafin da ba a yi taharifin shi ba an saka abubuwan da ke akwai an cire waɗanda akwai an ƙara waɗanda ba sa ciki shi yasa yanzu bible bible kala kala a duniya in ka tambayi wanda yake misali ko fafa roma na rom bai san adadin yawan bible ɗin da ke duniya ba a ce maka bashin kaza bashin kaza bashin kala kala akwai wanda yake ce yana da bible kala-kala guda 25 shi kadai to shi ma ba ya san iya adadin bible din duniya ba ne ba amma da ƙur'anin najeriya da na china da na anarka da na saudiya duk iri ɗaya ne an gane wani abin da kyau ba abin da za ka ƙara yaro ƙarami zai ce maka ba daidai ba ne ba kana ɗan zamewa za a ce a ai ba haka ba ga yanda abu ne ina fata an gane kuma shi kaɗai ne littafin da ake haddace shi a haddace shi harafi harafi kalma kalma ƙur'ani ake wannan hadda duk wani karatu fahimta ne da kuma ka memorizing abin da yake mafi yawa ko misali exam kake aka maka tambaya bai sai ka yi turancin da malamin ya maka harafi harafi ba haka ne ko ba haka ba duk wanda ya karatu ya san wannan abu da kowane yare ne kuma amma ƙur'ani sai ka faɗi yadda yake harafi ɗaya ka canja za a ce maka abu haka bane ba babu littafin da ake haddace shi sai ƙur'ani ko haddan hadisi ana ruwayan hadisi bil ma'ana ka faɗi yadda ma'anan abun yake shikenan yayi amma ƙur'ani sai ka kawo shi kalma kalma harafi ɗaya ka cire sai a ce ka yi kuskure yasa wani yake ci ahmad shauki Allah mishi rahama ce ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'ina bi kitabin gaira munsarimi yace annabawa sun zo da ayoyi duk sun shuɗe ayoyi masu shuɗe amma kai ka zo mana littafin da ba mai shuɗewa ba lokacin da duniya ta ƙara daɗewa ƙur'ani na ƙara kyau shi baya tsufa kuma ƙur'ani ne za a ta karanta yanzu kullum ka ji yadda ake fatiha ba ran da ka ji fatihan nan ta ishe ni a canja mana haka da ko ba haka ba ba zai yiwu ba kullum sai an ji fatiha in ka ji ta wannan limamin ka ji ta wancan sai ka ji kama wata sabuwa daban kalli limamin harami a azumi in wannan ya yi nashi ka ce ka ba dama in wannan ya yi nashi ga mu ma nan a gida yanzu idan aran mayar da qur'ani ka ji nashi wani ya kara nashi ahmad suleiman ya yi nashi ka ji na malam jafar gashi nan kala kala ko ba ka ba qur'ani da kaɗai ke da wannan abu kai ka san wannan ya fi karfin dan adam kalamullahi munazzal magana Allah ne wanda aka saukar da shi shi sa ƴan uwa mu dage mu koyi alqur'ani mu sa ƴaƴan mu su koyi qur'ani mai girma muna magana da wani fa yana gaya min cewar suna da makaranta haddan qur'ani a tam tam fa shine wata uku dubu biyar ne school fees amma suna rigima da iyayen yara wasu ma suna cire 'ya'yansu makarantar nan ta yi tsada na ce masa nawa muke biya gombe high school da yaya ahmed da kiss window da wane ne duk muna da yara a wajen ko ba haka ba amma kai qur'anin dubu biyar akwai inda bai kai haka ba akwai inda bai kai haka ba to aran ma yace shi na shi dubu biyu ne ba na to ka gani dubu biyu duk sati naira hamsin to ka in kai lissafi ka ce wa mutane anya ma suna da imani kuwa idan ka ce makarantar dubu biyu ta ƙur'ani wai ba a kyauta ba ta yi tsada malaman nan ba su da mutunci to makarantar boko kuma ba su ko suna da imani ina fata fahimci wani abin da kyau to lallai mu kokarin girmama ƙur'ani ta hanyar mu nuna ƴaƴan mu darajar ƙur'ani abun kunya ne ka biya su kulfis dubu hamsin na yaro ɗaya an koro shi daga islamiyya wa ba biya kuɗin makaranta ba wallahi ka tambayi imaninka duk wanda za a kori ɗan shi a islamiyya akan dubu ɗaya dubu biyu amma ya biya dubu ashirin school fees na boko wallahi ya tuhumi imanin shi ban gane ko kun gane ba wato shaidan ne ya mana nasara ba mu sani ba ya yi nasara a kan mu kai ka auna abin psychologically ka gani ah haka ne fa na biya dubu ashirin a can ko dubu talatin nan dubu biyu kuma an kori yara na ina fata an gane kai da shaɗan kun zama abokan juna ومن يكون الشيطان له قرينا فصاح قرينا duk wanda shaidan ya zama abokin shi abokiya munana Allah ta'ala ya mana tsari da shaidan a ce shi ne abokinmu tsara minti na tsara minti biyar abin da za mu kulle da shi kai tsaye sati mai zuwa za mu shiga cikin ainihin tafsiri akwai hadisi guda ɗaya da zan karanta wanda ainihin imamu tirmidhi ya rawaito daga abdullahi dan masaudu Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillahi falahu bi kulli harfin hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah kowane harafi yana da ainihin lada in ka ɗauke bismillahir rahmanir rahim harufa goma sha tara ina fata an gane to da ka furta wannan kana da lada goma sha tara in an ce lada din nan fakar ka ɗauka kamar kwandala ɗaya ne ko naira ɗaya ba haka ake nufi ba wani da an ce lada goma sai ce lada goma kuma ya ɗauka naira goma ce lada kun gane ko shi yasa da annabi ce da sahabbai duk wanda aka yi rasuwa ya je sallan jana'iza falahu qiratun yana da qiradi ɗaya wanda kuma aka yi sallah da shi ya je makabarta falahu qiratun yana da qiradi guda biyu sun ɗauka qiradin wani dirhami ne ko ina fata an gane sai annabi ce kullu qiratin mithlu jabali uhudin kowane qirati lalan shi ɗaya kamar girman dutsen uhudu wani ce wai wai wai wai ashe mun yarsa qirade da yawa to karka ji an ce falahu hasana kana da lada ɗaya ka ɗauka wai naira ɗaya ce ba haka lissafin yake ba kun fahimci wannan abin da kyau to annabi ya ce duk wanda ya karanta qur'ani duk harafi yana da ainihin hasana guda daya sai annabi ce wal hasanatu bi ashri amsalha duk hasana guda daya kuma Allah na ninka ta cikin falalan shi ta koma guda goma dama wannan shine falalan Allah da rahaman shi idan kai aikin da za a baka lada da in an rubuta ɗayan asali shine haƙƙinka Allah sai ce to ni kuma cikin falala na ame da shi goma ya salam ka Allah yana son mu wallahi Allah na son mu ba kaɗan ba shi yasa annabi ya ce Allah na son mu fiye da yadda uwa ke son ɗanta yadda Allah ke son bayi ya fi yadda uwa ke son ɗa shi yasa annabi ya ce duk wanda ya shiga wuta shi ya kai kanshi duk wanda ya ganshi a jahannama fala yalumanna illa nafsahu kare zargi kowa sai kanshi to sai annabi yace la aqulu alif lam mim harfun ba ina nufin alif lam mim harafi ɗaya bane ba a walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi da ka ce alif lam mim kana da ainihin hasana guda uku shi mala'iku za su rubuta shine asalin haƙƙinka Allah sai ce to ni kuma cikin falalata da ganin dama na amai da shi talatin duk guda ɗaya koma goma ƙur'ani ne kaɗai za ka samu wannan falala kuma na sha gaya mutane in an ce fa kana karanta ƙur'ani kada ka ce ani ban sauke ba idan daga alamtara zuwa na suka iya kai ta karanta shi ina fata an gane in ka biyo su arama ba za ka yi karatun ba su sun haddace komai yanzu kai araman alamtara zuwa na su ne an gane ko idan daga sabbi zuwa nasi in daga amma wani ya ce min wallahi shi ana maganar falalan qur'ani shi gaba ɗaya baya jin daɗi shi iya abin da ya iya daga suratu abasa ne zuwa nasi na ce aka gode wa Allah ka ɗan daje ka kai amma ina fata an gane na ce idan ka kai amma sai ka maimaita daga amma zuwa nasi sau talatin ka yi sauka kenan ko ba haka ba dan an ma zuwa nasu izu biyu ne ko kaga biyu sau talatin nawa ya sauke shi ma Allah ta'ala ya samu dace insha Allah sati mai zuwa za mu shiga kai tsaye cikin tafsiri yau mu dan yi kamar introduction ne ko mukaddima muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ayyukanmu ya kuma sanya mana albarka yau shine open abun nan kenan ko insha Allah za mu na kuma kamar yadda muka saba lokacin Ramadan kafin mu fara za mu amsa tambaya da mun gama karatu kawai addu'a za mu yi mu tashi insha Allahu Allah sanya mana albarka cikin rayuwarmu ya sanya albarka cikin gidajenmu ya sanya albarka cikin iliminmu ya sanya albarka cikin ma'aikatunmu da kasuwanninmu da shugabanninmu da iyalanmu da garurukanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya halin kunci da ake ciki Allah ka yaye mana ka kawo mana sauki duk abin da ke damu mu Allah ka fi karfin shi Allah ka yaye mana shi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ka kare mu daga dukkan sharri wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adayta tabarakta rabbana wa ta'alaita لا ملجأ ولا منجأ منك لا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم